الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا تقص قوة ذو القادة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da shidda ga watan biyar shekara ta 2025 ci gaba da karatu a cikin littafin al'arba'una haditha wannan shine karatunmu na talatin za mu tashi akan hadisi na talatin ba ɗaya. مالك يتي أم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه an karba hadisi daga muhazi dan jabal yardan Allah ta kara tabbata a gare shi Kala kultu ya Rasulallah. Mu'azi ya ce, Na ce ya Rasulallah, akhbirni da bani labari, bi amalin yudhilu lil janna da aikin da in na aikata shi zai sanya ni aljanna. Wa yuba'iduni 'anil nar. Sannan kuma zai nisantar da ni daga jahannama. mana ka gaya mana aikin da za ni in shiga aljanna ba zan shiga wuta ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad sa'alta an azim lalle kai tambaya game da al'amari mai girma domin ayyukan da za su saka aljanna yawa ke gare su ayyukan da za su nisantar da kai daga jahannama yawa ke gare su aljanna ayyukan da za kai ka shiga cikinta suna da yawa ayyukan da za ka ƙaurace ma don ka shiga wutar jahannama su ma suna da yawa haka manzo Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta an azim kai tambaya game da wato tambaya babba domin ba aiki dai ne ba sallah ita kadai ba ta saka aljanna sai ka hada da azumi in kana da kudi sai ka hada da zakka sai ka hada da aiki haji da umara sannan ga hakkin uwaye ga hakkin mata ga hakkin diya ga hakkin makwabta abubuwa ne da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi amma ba wato abu ne babba amma ɗan kaɗan ne kuma mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙe mashi. Fara da wanda Allah ya datar da shi, wanda Allah ya shiryar da shi ya kintsa shi ya taimake shi ya goyi bayan shi, to duk ayyukan da za su kai ka aljanna sauƙi ke gare su. Domin me Allah ta'ala ya kama maka, ya taimake ka, ya goyi bayan ka ka yi su. Sauraka za ka ji su da sauƙi. ka yi sallah har ka kara da nafulfuli duk ba za ka ji wani abu ga jikinka ba ka yi azumi har ka kara da nafulfuli ba za ka ji komi ga jikinka ba kuma haka samu lokacin zikirin Allah da karatun Qur'ani da zuwa makaranta duk za ka ji komi da sauki kuma Allah zai nuna maka shin wahalar su ta kai wahalar rayuwar duniya ne ha? Kadiwa ga yadda mutane suke wahala kan rayuwar duniya. bi ta wahala ba a nan ba a nan ba a hutawa ina saukin yake to Allah subhanahu wataala in ya nufe ka da shari'a ya shiryar da kai to zaka ga abubuwan duk sauki ke gare su babu wani abu da zaka jin wahalar shi kowane abu sai ka yi shi kana da lokacin komi saboda Allah ya riga ya sama tunanin cewa kana da lokacin komi na rayuwarka amma baka da lokacin da zaka ganawa da ubangijinka Allah kuma da waɗannan abubuwa da kake ta kai da kawukansu na rayuwar duniya da abubuwa ne da za ka bar su nan nan ka same su nan za ka bar su amma da abin da kai na ganawa da Allah nan ka aikata shi kuma zai amfane ka kabarin ka ya amfane ka hilin alkiyama kuma zai sanadiyar shigar ka aljanna sannan sanadiyar rishin shigar ka wuta jahannama kaga ya amfane ka ba wata wala da zaka ta duniya nan nan zaka bar ta To in ka ga mutum yana wannan lissafin to ya samu shari'a ta Allah. Allah ya shiryar da shi sai Allah ya maida mai mi abun mai sauki ne. Kamar yadda Allah ta ya ce wa nuyassiruka lil yusra za mu sauƙaƙe ka ya zuwa abin da yake ma mafi sauki. Bana za mu haɗa ka da shari'a mu haɗa ka da addinin musulunci. Addinin musulunci da yawan shi baya da wahala. Duk yawan shi nan kaɗan ne. muna ganewa ko da Allah ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kaga sauki ke akwai ka fada addinin musulunci sauki ke gari salloli biyar din nan kowace tsakanin ta zaka ga awoyi ne masu kusa da juna su ne magariba da isha'i ma saura duk akalla sai an yi awa uku in aka yi azawar sai an yi awa uku a yi ne sai la'asar haka akwai ko bacci kana yau ta kai kuma kana iya yin aiki mai yawa cikin wannan lokacin da an baka dama tsakanin asuba zuwa azhar akwai lokaci tsakanin isha'i zuwa asuba lokaci ne mai yawa sake na addini yana da sauki zakka ce sai shekara ba kullun zaka yi ta yin ta ba aikin haji so ɗaya zaka yi a rayuwarka aikin umara ma karanto sai azumin ramadana ma sai shekara duk ba sauki bane sauki ne sa'annan kiyamun laili da za ka yi cikin dare in ka samu tawa dai ta ishe ka karatun alkurani shi ma in ka samu nawa da ya ishe ka in ka tsara komai sai ka ga awoyin da ka ɗauka ka bauta ma Allah cikin awa ashirin da hudu da ke gare ka ba su kai suka kawo ba zai wuce awa biyar gaba ɗaya kuma ka samu kusanci ga Allah ka samu kaunan Allah ka samu lada mai yawa wurin Allah cikin waɗannan awoyin da ka bada kuma ba su hana ka tana neman duniyar ka ba in ma'aikaci ne kai kana da lokacin zuwa aiki in ɗan kasuwa ne kana da lokacin ta ya kasuwar ka in aikin ƙarfi kake haka in aikin hannu kake haka duk kana da lokaci to da ka addinin musulunci addini ne mai sauki abu ne mai yawa amma da ka kalle shi to za ka gani kuma ka kalle shi rigirgi dan nan da yawa me ya kamata kai ka ce Allah abubuwan nan suna da yawa kama mana shikenan sai Allah ya sauƙaƙe maka fa amma man a'ti wattaqi wa saddaqa bil husni fa sanuyassiruhu yusri Allah ya ce duk wanda ya bada zakka ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya gaskata da la ilaha illallah Allah ya ce da sanne za mu sauƙaƙe mai zuwa ga abin da yake mafi sauƙi addinin gaba da za mu sauƙaƙa mashi shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi lalle yana da sauki ga wanda Allah madaukakin sarki ya saukake mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bari in gaya maka shari'o'in musuluncin da in kayi su zaka shiga aljanna in kayi su ka nisanci wutar jahannama manzo Allah yace ta'budullah ka bauta ma Allah shi kadai la tushrik bihi shay'a kada ka hada komai da Allah mana da ibadar ka gaba ɗaya in za kai kai dan Allah kuma amiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba warce su da komai ba sai dan su tsarkake Allah subhanahu wataala da ibadar su duk abin da za ka yi sallah azumi zakka sadaka biyayya ga duk abin da za ka yi na alheri to ka sa zuciyarka domin Allah kake yi shine ma'anan ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka hada komai da Allah ko mun kankanta shi kakkare na shi to dakin da kare na shi ke tsone maka idanu kakka yarda kare na shirka da Allah baya da kyau shirka da Allah yana nisantar da kai daga Allah yana haramta maka samun aljanna sannan kuma yana rushe ma duk aikin ka gaba daya kakka yarda ka hada Allah da kowa ko annabi ko manzo ko waliyi ko shehi ko gunki ko rana ko wata ko wuta ko icce ko ma menene kanka hada shi da Allah annaba da manzanni da shehinai da waliyai da salihai matsayin su daban ba a kai su matsayin abauta musu amma ana kai su matsayin a so su a girmama su a ba su girman da Allah ya ce a bar su amma ba da yadda ka girmama su kakka yadda ka bauta musu ma'ana dai ibada gaba ɗaya duk addinin da za ka yi shi domin Allah alalillahi dinin khalis tsarkakekken addini na Allah ne Allah ake ma addini shi kadai wal inni umirtu an abuda Allah mukhlishan lahu din kace ni an umarce ni da in bauta ma Allah halin kasancewa ta ina mai tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala abu na farko kenan shine kai tauhidi ka kadaita Allah da ibada ka aikata babban babban umarnin Allah shine mi shine tauhidi wa abudullah wa la tushriku bi shay'a sannan kuma ka kaurace ma mafi girma abinda Allah ya hana shine shirka inna shirka la zulmun azim lalle shirka wato abu ne mai girma shirka ababe ne mai fadi yawancin mutane suna fahimtar shirka tsahi tsahi nau'i ne na shirka amma ba shi kadai ne shirka ba muna ganewa ko ka bauta ma gunki ka zo ka yi kuka wurin gunki ka roƙe shi kana mai yittika da shi ne ke baka ba Allah ba in bai baka ba Allah ba zai baka ba wannan shirka ne da Allah sannan kuma asiri hanyoyi na asiri na haukatar da mutane na kashe mutane na raba aure na raba kauna na raba amintaka tsakanin mutane duk nau'i ne na shirka da Allah hanyoyin da ake bi don a kawo waɗannan masibobin cikin al'umma da a kore ka daga gari ko don haukata ka ko don a karya maka tattalin arzikinka ka koma matsayaci talaka baka da komi to yin wannan aiki shirka ne da Allah so da ka shirka abubuwa ne da dama in za ka yi kwaɗai ka yi kwaɗai wurin Allah in ka yi kwaɗai wurin wani Allah abinda ba mai iya baka shi in ba Allah ba ka shirka da Allah in ka dogara da wani Allah wani da kai na dogara ka yi shirka da Allah ba a dogara da kowa sai Allah wa tawakkala ala Allah ka dogara da Allah ka tawakkala ala hayyin ladhi la yamut dogara da Allah da ba ya mutuwa ka tawakkalu ala Allah wa tawakkalu alayhi in kuntum mu'minin ku dogara da Allah in ku masu imani ne saka dogaro ibada ce wadda ba a yi ma kowa ita sai Allah haka addu'a ba a kiran kowa sai Allah ba a bakance ga kowa ce ga Allah alwashi da ce in Allah ya baka abu kaza za ka kai gindin ice kaza ko abawa ka kai gindin ice wake wurin ko icen tsamiya ko icen kuka ko icen gawo ko wani ice daga cikin itace ko kuma ka kai gindin kabari duk nau'i ne na shirka da Allah ba a yi Allah yake maka ce in Allah ya baka abu ka dauka ka ba mutane amma ka je gindin ice to wa ka kai ma ka ba mutane mabukata ga su nan ya Allah in ka biya mana bukata in ka bani kaza ni kuma Allah zan ɗauki kyauta in yi matalaka goma zan raba ma kowa buhun masara guda guda ba shikenan ba sai ka samu lada amma ka je gindin yace ka je da suna wannan iccen iskoki ke sauka wurin shirahwannai ke sauka to su maka mi ko da bukatar ka ta biya ka bata da Allah subhanahu wataala dan haka duk wanda yake so ya shiga aljanna to ya ayyanta Allah da bauta kade ta Allah da ibada shi kare ba tare da ya da Allah subhanahu wataala da kowa ba wa tuqimus sala sannan manzo Allah alaihi salatu wassalam yace kuma ka tsaye da sallah bai ce kai sallah ba ce wato salli ba ka ce wa tuqimus sala kuma ka tsaye da sallah ma'ana an ce tsaye da sallah shine ayi ta kan lokacin ta ku sani cewa kowace sallah tana da farkon lokaci tana da ƙarshe magariba ce malamai ke sabani game da shin tana da farko ko ƙarshe ko ko kawai farko ke gare ta amma duk sauran salloli suna da farko suna da ƙarshe muna ganewa kowace sallah akwai lokacinta na farin shi yayi falala ka aikata ta akwai lokacinta na biyu akwai na ƙarshe akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarshe duk wanda kai matukar dai lokacinta bai hita ba to kai sallah kuma Allah zai karba sai dai baka kai mutunan da in yayi dan Allah to baka kai darajar shi ba wanda shi kai tsaye lokaci na shigowa yayi sallah baka kai samun ladan shi wurin Allah ba amma dai kai ma sallar ka Allah ya karba zai baka gurgurdan ladan ka kuma kai sallah a wurin Allah kai mai sallah ne ba mai ba ta sallah bane duk sallah tana da wannan to shine tsaye da sallah kai ta kan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta zamanto wajibi ce mai lokaci ga masu imani saboda cikin lokacin da ake ba yin sallah ba cikin lokaci ba sai da wani uzuri na mantuwa ko kuma na kwana da sauransu sa'annan kuma kai sallah din kamar yanda aka ce kai sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah saboda sallah babban ibada ce tana daga cikin manya-manyan ibadodin da za su sanya mutum cikin aljanna Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce mu'minai sun rabauta da aljanna su wane ne mu'minai Allah ya ce waɗanda suke da natsuwa cikin sallar su gaji saboda kana samun aljanna da sallah amma kuma akwai ibadodi ga sanan duka Allah ya zanu sai ka kiyaye su ta kare ba za ta wadatar da kai ba wa tuti zakka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka bada zakka zakka wata ibada ce ta ma wadda sunna ta bayyana mu cewa shekara shekara ake yin ta ba kullum ba ba kullum ake zakka ba ba dan ka samu kuɗi zakka yin zakka ba sai sun shekara kana juya su ko sai sun shekara kana samun su to sai ka hidda masa zakka zakka haƙin Allah ne a cikin dukiya da ake ɗauka na musamman a cikin dukiya mana an ce musamman kuɗi ne sai sun kai wani misali idan lissafin zinariya ne sai sun kai dinari ɗari biyu a dinari ashirin idan lissafin azurfa ne sai sun kai dirhami ɗari biyu ma'ana a lissafin zinariya sai sun kai miliyan biyu da ɗari bakwai a zamanin nan da muke ciki a lissafin azurfa kuma sai sun kai kusan miliyan ɗaya da wajen ɗari takwas ake hida masu zaka muna ganewa yawwa sa'an nan kuma in suka kai wannan sai sun shekara idan sun shekara sai ka ɗauka ka bada nawa za ka badawa sai ka bada rubu'ul ushur ko ka bada al'ushur muna gane rubu ushir za ka badawa ɗai cikin goma ɗai cikin goma ɗin nan kuma a kasa shi hudu sai ka ɗauki ɗai ka bada mana cikin miliyan biyu da ɗari bakwai ɗin nan da wani abu ba ya wuce ka bada kamar abin da ya kai jika hamsin da wani abu ba su wuce haka nan zuwa jika sattin Allah ba kyautata ma ba an sauƙaƙa maka ba ce ka bada ɗari bakwai ɗin ba ka bada ta ba to haka ka ɗauki kamar sattin ko ba wani abu ko da ɗan kaɗan ka bada yanzu wannan ɗari biyu da ɗari bakwai ɗin in ka raba ta goma nawa za a samun kashi guda ɗari biyu da nawa za a samu ɗari biyu da saba'in to shi wannan ɗari biyu da saba'in ɗin kuma sai a raba ya hudu kashi ɗaya cikin hudun wannan ɗari biyu da saba'in shi ne za ka ɗauka ka bada sauran kuma sai ka bada cikin dukiyarka to nawa zai kama to sattin da bakwai su kaɗai ne zakka saura kuma sai ka bada cikin dukiya kuma a ci gaba da gashi kiya sai da sallah in ji ba mushi kuma ita zakka ana dauka a bada ta ne ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce a ba kuma ita zakka in baka bada ta ba duniya sai ka bada ta ranar lahira lahira wa zaka ba zaka iske ta an tara maka ita ana jiran ka dora maka kanka ba ka ce so kake ba ga ta nan ka dauka an cibra ma ita ta shekaru ga ta nan sai yutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah ya dora ma mutum ita ya dauka Allah ya kiyaye saboda haka ba wani abu ne mai wahala ba ka ɗauka ka bada ka zauna lafiya in ba haka ba tana nan haje maka walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin al-yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum dhuqu ma kuntum taknizun Allah ya kiyaye amin da su ramadan kuma ka yazuma watan ramadan azumatan Ramadan yau wata ɗaya da wani abu da muka bar shi ko? To mun riga mun san shi an yi ta bayanan shi an yi ta gayin falalan shi da hukunce-hukuncen shi ba sai mun maimaita yanzu ba. Wata hujjul baita sa'an nan kuma ka nufi ɗakin Allah. Ta hujji shi ne taksudu, ka nufi albaita ɗakin Allah. Ma'ana ka nufi shi don ibada, don girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu ga lokacin shi ya shigo. saboda haka aikin haji ibada ce daga cikin ibadodin da Allah ta'ala ya wajabta mun mu yi su dan Allah Allah ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika haji da umra dan Allah ko kuma ibada ce wadda saboda shekara shekara ake ta tana da wayar lamari amma in ka in ka ji hankalinka ba ta da wahala amma gaba da addinin musulunci ba ya da wahala in ka ji hankalinka ibada ce wadda za ka yin ta ka fara da ɗawafi ɗawafi na zuwa garin makka in ka ƙare sai ka je ka yi safa da marwa shi kenan sai ka jira a ranar takwas ga wata da an ce takwas ga wata da safe sai ka bar makka ka taimina ka zauna ka yi ni can ka yi a zahar da la'asar da magariba da ishayi ka nemi wuri ka huta safiya na yi kuma sai ka tashi ka ta yi arfa da rana ta hito shi kenan sai ka ta yi arfa ka yi na arfa gabanin rana ta faɗi kuma sai ka baro arfa ka taho muzdalifa in ka zo muzdalifa ka yi sallan magariba da ishayi ka nemi wuri ka huta har sai in kana da gajiya in ba ka da gajiya kuma kai ta ganawa da Allah kuma gari na wayewa kai sallan asuba gabanin rana ta hito kuma sai ka baro musdalifa kuma ka rugo da gudu mina za ka zo mina ne saboda mi saboda jifa ka jefi shaidan da duwatsu guda bakwai ko ka yi jifa da duwatsu guda bakwai daga nan sai ka je ka yi yanka in abin yankanka yana ga hannunka hadayarka ba layya bace shi mai aikin hajji ba ya da layya sai dai hadaya idan ka yi hadaya to sai ka je ka yi aski ka je ka samu wanzami mai reza aski maka kanka kwal ya fi lada amma duk wanda ka yi daidai ne amma wanda ya yi lada shi ne kwakwalkwalkwal kama za a kai ka a saida ya yi to daga nan in kana iyawa sai ka wuce ke makka ka zo ka yi tawaful ifada tawafi na ranar sallah babba ka zo ka yi shi shi kenan sai ka je ka yi mi ka yi zaba da marwa shi kenan daga nan sai ka hita daga kaba kakka yadda rana ta faɗi kana cikin makka kai maza ka koma mina shi kenan yanzu za ka komi ya halitta gare ka komi da komi cikin abubuwan da da aka hana ka ka sa turare ka sa kayanka iyalin kana kusa da kai ka zanki hira da ita kana taba ta kuna hira babu wani abu saboda ka riga ka sauki dama tawafin ifaba shi ke hanawa to kuma ka riga ka yi shi kuka dawo ku yi zaman ku ku yi ta cin abinci a yi ta sha a yi ta zikirin Allah subhanahu wa ta'ala idan gobe ta yi rana ta karkata lokacin azahar kuma sai ku hito daga masaukanku kuma ku je ku yi jifa da duwatsu guda ashirin da ɗaya in kuka yi jifa nan ku gusa nan ku jifa nan da in kai jifa sai ka tsaya ka kalli maka ka yi addu'a kuma ka je ga nabiyan shi ma ka yi addu'a na uku kuma da ka ƙare sai ka wari ka tafi ka kawai sai ka ƙara dawowa masauki haka za kai gobe haka za kai banda gobe in tun bi ga sallah ka ce kai kai ya ishe ibada ta ishe ka haka nan to shikenan faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wanda ya bi da sallah ya taho shi yayi annan kuma yace a shi sai sai ya kai karshe komai so yake sai ya samu lada mai yawa saboda haka yana nan sai gobe ya tafi makka ma an kaje ba zanne ne za ka yi ba gidan ku za ka mutum ita zazzare ya taho makka in ka zo sai ga makka ma da ma zaman ka kai ka ida saboda kana zuwa sai ka ji san gida ya shigo mare to ibada ta kare wadda ka zo saboda ita ta kare ka je kai kana ta kwaɗayin gida kuma gida ba ya zuwa rana ya tayo ma ba za ka tayi gida ba rana ya tayo tayo ma ba za ka tayi gida ba ka gani zama ne kawai ka je harami ka dawo ka zo ka yi zanna bakin otal ka zo ka yi zanna bakin hanya kai ka shiga shaguna kana duk abu ya ishe ka in kana da wayo kuma sai ka lakankame cikin harami kai zaman ka in ka tun asuba ka yi zaman ka cikin harami ba ka yi tawa sai dare sai ka yi isha'i sai ka koma gida idan ka je gidan mami za ka yi zama ne ba ka da wa ba ka da kani ba ka da diya ba ka da mata ba ba kowa sai yan uwanka musulmi ga sunan tari guda a takaice dai wannan shine aikin hajji Allah ya samu dace ko wasu abubuwa dai ban hade su ba tun makala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala abwabil khair shin ba ka so in nuna maka kohohin alkhairi ma'ana bari in gaya maka kohohin alkhairi ma'ana kohin da za su buɗa ba alkhairin Allah subhanahu wataala na farko a saumu junna annabi alayhi salatu wassalam yace azumi da kake ganin shi garkuwa ne ma'ana yawaita azumi anan gurin manzala yana kwadaitar da yawaita azumin nafila bayan na ramadan yawaita azumi garkuwa ne yana kare ka daga sabon Allah kuma yana kare ka daga fadawa cikin wutar jahannama Allah kare mu amin kowa ta bi daga cikin koyon alkhairi manzala yace wasadaqatu tutfi'ul khati'ah sadaqa ta yau da gobe kaga can Muhammad sadaqa zakka to wannan ma sadaka ce yake nufi ta yau da gobe ta tadawwi da zaka sa kanka ga zanki tutfi'ul khati'ah tana kashe zunubi kama yutfi'ul ma'un nara kamar yanda ruwa ke kashe wuta haka ita ma sadaka take kashe zunubi zunubi kamar wani abu ne mai zahi saboda mi yana ma sanadiyar shiga cikin wuri mai zahi saboda in kana sadaka ta yau da gobe kakka gaji kakka gajiya matukar dai kana da abin badawa dala biyar din nan dala goma abin da ya saukaka ka zanki kullum ka yi ƙoƙari ka zanki sadaka domin sadaka akwai alkhairi mai yawa cikinta daga cikin alheranta tana sa a yahi masu nufinka kamar yadda ruwa ke kashe wuta to haka ita ma take kashe shigar kauta wa salatul rajuli kowata alkhairi daga cikin kowaita alkhairi sallan mutum fi jawfin laili a tsakiyar dare cikin duhun dare ba kowa kai kadai ne kawai kowa na bacci in mutanen gari kowa yana bacci sai kai cikin tsananin dare dare yayi duhu ka tashi kai sallah kai sallah abinda ya sauka ga raka'a bi ka samu kai sallah hudu ka samu shidda ka samu takwas goma sha ɗaya ka samu sha nawa ka samu alhamdulillah ka yi sallah ثم تلا كان مزال صلى الله عليه وسلم يكرنتا تتجافى جنوبهم عن المضاجع sasanninsu mana jikinsu yana yin nisa daga wurin kwanci mana bayan Allah na kwarai suna yin nisa daga wuraren kwancinsu manzala ya karanta wannan aya ce daga cikin suratul sajda da tajafa junubu anil mabaji yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون shine ma'ana hatta balaga ya amalu to suna nisanta wuraren kwancinsu ma'ana suna ina suna bisa shimfiɗa suna bauta ma Allah suna tambus tabarma suna bauta ma Allah suna ganawa da Allah suna roƙon Allah saboda jin tsoron Allah kuma saboda kwaɗayin rahama Allah kuma Allah ya ce suna ciyarwa daga abin da muka ba su arziki sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun babu wata rai da ta san abin da aka boye mata na tsananin farin ciki na kwanciyar hankali na jin daɗi ranar alkiyama babu wata rai da ta san wani irin tanadi Allah ya mata na farin ciki saboda aljanna la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba bakin ciki ba damuwa ba takeici aljanna ba ka shiga halin kakani kai ko mutun ya rasa ina zaya aljanna babu wannan akwai wuraren zuwa ga suna akwai wuraren yawo da shakatawa cikin aljanna ga suna ziyarori ba ka gashiya ba a cewa sai ka gashi ba gashiya aikin kenan kai da kawo ka je nan ka je nan ka je nan ka je nan babu dare sai rana ka ziyarci annabawa ka ziyarci manzanni duka gane su ga sunan ashe annabi ibrahim haka yake ashe annabi isma'il kai ta gane annabawa ga sunan kana yau ita gane sahabban manzo Allah ga sunan ashe haka abubakar yake dama na yi tunanin haka yake ashe kuma kaga haka yake ashe umar haka yake ashe usman haka yake ashe ali haka ashe hasan da husain haka yake ka bari je ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam su aisha bari je ziyarar su bari je ziyarar ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su bari je in gaido jikokin manzo Allah sasan da husaini da ƴaƴan su da zuri'ar su gaba ɗaya duk zaka shi kaga akwai wuraren ziyara miliyoyin mutane ne fa ko a ce miliyariyoyin mutane ne kai ta ziyara sai ka gashi mai baya karewa kawai za ka yi canji ka yi sama ka yi ƙasa ka yi sama ka yi ƙasa ka yi ka je ziyaran dangi ɗan uwanka na uba da na uwa wanda suka shiga aljanna harin jiki ke akwai cikin aljanna ba ka gajiya ba dauɗa ba ƙura ba wani wanda zai bata maka rai cikin wannan kowa yana ta safa da marwa babu wani wanda zai gitta maka zaka bige shi a bare ka mai dakuwa ka ce ka ci gidan aljanna ba wani wanda zai bata maka rai yasa Allah ya ce babu ran da ta san irin abin da Allah ya tanadar musu na mai farin ciki jaza'an bima kanu ya amalu Allah ya masa haka ne saboda abin da suka aikata kaga aiki ake yi Allah ya zarta mu da aiki thumma qala sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbiruka shin bazan baka labari ba bi rasil amr da shagaban al'amari wa amudihi da kuma ginshikin al'amari wa dirwati sanami da kuma kololuwan tozon shi qultu bala ya rasulullah nace ina so ka gaya mani ya ma'aikin Allah kala zala ce rasul amri ja gaban lamari shine al-islam musulunci shine mana nan sallallahu alaihi wasallam kamar yana suranta maka wani raƙumi ka san raƙumi yana da kai ko da raƙumi zai rayu ba kai da an cire kan ba shi kenan ba to da an cire kan addinin ka da an cire maka musulunci ka koma wani abu to baka da addini wurin Allah domin inna dina inda Allah al-islam wa amudu sala shi kuma musuluncin ko kuma shi lamarin naka ginshikin shi da yake dauke da shi shine sallah har kenan sallah abu ce babba kaga ginshikan nan ai suna da ni ha idan aka kawo ginshikan nan ba runwa mai amfanin su ba su da amfani ita kuma runwa ba ta yi zama sai da su to su ginshikai waɗannan su ne sallah wadirwatu sanamihi kololuwan tozai shi wannan abin wanda aka kamanta maka yana kama da raƙumi aljihadu shine jihadi fi sabilillah abin da ake ce ma jihadi shine ya kakkafirai qitalul kuffar a yaƙi kafirai yake ce ma jihadi amma ba kullum ba sai ta kama sai da dalili sai da mafari ba haka kawai kamar sallaci sallah ba sai lokacin ta yake yi ba to shi ma jihadi sai lokacin shi yake haka ne ko yanzu wannan lokacin sai in ce muku da mun kare sallah asuba zamu saboda mai da malam masallaci yau ba sai mun tashi da asuba mutum yanzu muka yi abin mu shikenan mun aika ta ta isa na san da yawa cikin ku ba su bina da na tara da ta isa zasu sallah asuba war haka a lokacin ta bai ba ya ga shi ba jihadi yake ibada ce sai lokacin ta yayi ake yi tana da sharadi muna ganewa ku zuba zakun wani iri wani iri ne ba to zuba mana wanga na ɗazu ne so a ƙara ragewa da a samu wannan ɗin da yawa yawo ba wa zirwatu sanamihi aljihad shine jihadi fi sabilillah jihadi fi sabilillah ibada ce babba wanda zamu gani shi alqur'ani Allah ta'ala yana ta kiran mu zuwa gare ta ثم قال فانا من الله صلى الله عليه وسلم لا اخبرك shin bazan baka labari ba bi malaki zalika kullihi da gaba ɗayan wannan dukkan shi gaba ɗaya qultu fa qultu sai nace bala ya rasulullah nace ina so ya rasulullah ka ga mani fa akhadha bi lisanihi sai manzo Allah ya kama halshen shi wa qala yace kuffa alayka hadha wannan ka rike shi Bana ka rike harshenka ka bar sakin harshenka kowace magana ta zo ka faɗi ta ka zan kisa ma harshenka linzami da abin da za ka faɗi ka yi tunani me za ka samu ciki lada za ka samu ko zunubi alheri ko sharri kyakkyawan makoma ko mummuna in za ka magana ka tsaya ka zanki lissafi ka zanki auna magana in ta dace a faɗe ta a faɗe ta in ba ta dace ba kuma a falta don maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut don da ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira fa da alheri ko shiru kuma da Allah ya ce kuffa alayka hada wannan abin naka harshen nan naka rike shi kakka sake shi قلت سينتي يا نبي الله يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به شن lalle mu za a kama mu da abin da muke magana da shi mana harshen nan shi ma sai mana hisabi akan shi sai Allah ya tsaida mu ya kama mu da laifin harshe fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sakilatka ummuka wannan kalma fassarar ta shine mahaifiyarka ta yi barinka amma laraba suna faɗinta a sakamakon ka yi magana a yi mamaki ba wai ita ba manzala ba ya faɗa mutum sakilat ka umuka muna ganewa ku domin wani nau'i ne na bakan magana to saboda haka mamaki ne in suka yi mamaki abu sai su ce sakilatka ummuka bana ina mamakin kan gaya ma wannan maganar ka tsaya kana wannan tambayar na yi mamaki amma asalinta sakilatka ta yi ɓarinka ta yi wabinka ummuka mahaifiyarka mana mahaifiyarka ta rasa ka mana ka mutu kenan waye kubun nasa shi akwai abin da yake kifa mutane finnare a cikin wuta ala wujuhihim akan huskokinsu aw qala ala manafirihim ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi shin akwai abin da yake burkice mutane akan hantunansu ana fuskar da yake nan illa hasaidu alsinatihim sai dai girbe-girben harsunansu mana sai dai abin da harsunan suke faɗi mana daga cewa abin da ke kai mutum wutar jahannama akwai harshe kuma yadda ijiyar kama tana iya kai ka kunnuwan kama hannuwan kama ƙababuwan kama duk wata gaba cikin jikinka tana iya kai ka wuta to haka shi ma harshe yana iya kai ka wuta Allah ya kiyaye mu rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala ya hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce saboda haka wannan hadisi mai girma ya bayyana mana kaɗan daga cikin waɗannan hukunce hukunce na addinin musulunci waɗanda dama duk mun san su tunatarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana a ciki sannan kuma ya gana ya gaya mana muhimmancin su a cikin rayuwarmu muna fatan Allah ta'ala ya kara datar da mu akan tabbata akan su waɗanda muke waɗanda ba mu kuma Allah ta'ala ya ba mu damar yin su Allah ta'ala ka samu dace Allah ka shafe mana hawayen mu Allah ka biya mana bukatun mu bara kira sallah wani kira sallah bismillah
wanda yace yace lokacin da yace suna yara an kuci kuci yace suna aikata laifuka daban-daban amma yace yanzu sun girma sun bari yace wai zunuban na wancan na lokacin har yanzu akwai su
yace wai lokacin da suna yara suna yan kanana sun zangi aikata laifuka yanzu sun girma waɗannan zunuban suna nan koko Allah bai kama yaro da laifi Allah ba zai kama mutum da laifi sai ya girma sai ya balaga daga tunda ba ku balaga ba ba ku da laifin komai wurin Allah abinda kuka yi can ba ku da laifi abinda kuke aikatawa yanzu bayan girma shine kuke da laifi gare shi na'am
yace mutum maza haifuwar da an kai ranar juma'a da rana wai biki ya kama harshe rana
yana tambaya ba haihuwar da aka yi ranar juma'a da rana biki ya kama yaushe kenan yaushe kenan aka yi haihuwar
juma'a da rana ce ba ba shi kenan ba so kake a ce ma samdi ko ranar da ba aiki ko ku je ku yi shagali to matsala ce ta sabani tsakanin malamai wasu suna ganin wannan rana hada ita za a lissahi ran nan ɗaya kenan kenan juma'a a asabar ladi litinin talata laraba alhamis kenan alhamis ba a suna in aka yi lissafi hada rana wasu kuma suka ce ba a lissafin ranar da aka haihuwa sai a ce asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ana nan dai juma'a kenan tsara ka ba a gusa maka shi in aka kai asabar ya zama takwas in aka lissafa da ranar da aka haihuwa to alhamis kenan in ba lissafa ba kuma juma'a ranar nan dai ne saboda haka ra'ayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka yanka ragonka shagalin da kake so kai sai kai abinka ran asabar tunda kusa ne yau a yanka rago a yi komi na suna na sallallahu alaihi wasallam gobe kuma shagali ne murna ce kawai sai a barta a sabar ne sai a yi ta in kuma kana ga abin ya maka yawa to sai ka haƙura sai ka fifita san Allah da manzo Allah akan abin da kake so kana ga yau a yi shagali gobe a kara wani abin tattalin arzikin ka fa karewa ga yi to sai ka haƙura sai ka zaɓi ranar da aka ce ka yi kawai Allah ya samu dace
ya ce mata- mai- ma- mutum ne ke libya yana shi ke sarrafa ma lar- larabawa shisha yana ba su ya ce yana tambawa yana da laifi a ciki saboda suna laraba na laraban bida ne mutum da yake libya to yana sarrafa ma laraba shisha ko yana da laihi inda bakake kake sarrafa ma kenan kana da laihi ya bai kamata ka yi tambaya ba shisha aikin banza ce ba aikin mutanen kirki ba ce ya kamata mutane su haƙura da ita ba kayan mutanen kirki ba ne kayan mutanen banza ne ya kamata mutane su nisu ne cikinta ne daɗinta ne daɗi ka zangi tsotso hayaƙi kana busu ta sai ne ka mutane su ji tsoron allah su haƙura da laraba galibi laraba ne masu ci gaba a ce mun kasa ɗauko ci gaban su sai shaye-shaye ki kai muka ɗauko kai zama shekara biyar wannan ƙasa da ke da ci gaba na tattalin arziki tana cikin manyan ƙasashen duniya amma ka- baka koyi komi ce sai shaye-shaye kai ka samu mutane wani ciwo kai ta sha kawai ya kamata a ce ka gano wani abu ka gano irin kiyan da ake yi da noman da ake ka ɗauko ka kawo nan muna ta wayar da kan matasa su masu shiga daji su yi wannan kiyan ko noma laraba suna ba ki- kiyo mahimmanci duk da masu kuɗi ne su amma suna ba kiyo mahimmanci kuma suna ba noma mahimmanci balarabe za ka iskewa da gonar ciyawa gonar shi kawai ciyawa ce yake- yake noma saboda duniya ta ci gaba ciyawa wannan wadda kare na in ka ga gidan shi sai kai mamaki nan kuma dan ciyawa ina- ina ina ya ga gida ciyawa nan ko ko buka ta gina maka bari gida can za ka je mutum da bene mai kyau kasashen larabawa amma sana'a shi sai da ciyawa ne ka gan shi da dan kareriyar mota da dan kararan karan motoci aka ce ma mai ciyawa ne kenan ba kai abu to irin wannan ya kamata ku nemo sirri kaje kana kana- kana aiki gonar wani ko kana aiki gonar wani ta noma ko kuma ta ta kiwo ko kuma kana aiki wani ka gano yaya aka yi suka samu wannan ci gaba sai ka zo mana da irin shi nan kuma shi sha wanda ka game da mutane barayi game da mutane marasa lafiya me za ta kama mutane wani ci gaba ke cikin ta ka ga mutumin da ya matsa mata duk ya zuke gaba ɗaya kamar maye ya kama shi in ya biya ƙari wanda ya matsa mata yana sha za ka ta yara ne ko kuma ta busa shi ba san nan busa ba ta banza ba ce ya kumbura to in ba daɗe ba in ba isa ba Allah ya ba shi lafiya fashewa zai tashi ina amfanin ta tun da aka kawo ta nan wani tattalin arzikin ƙasar mai ci gaba banda ma kawo lalata da lalaci da ta yi da ragganci da sakarci da taimaka matasanmu sai su sai su zo su yi rumfa haka a- a rihe ta da zana a shiga aiki kawai tun da sai haddare ba a zuwa ko'ina ga hargilla ana ta hargillawa ya amfanin wannan wanda haka wanda ya je irin kasashe na- na duniya kamata ya irin ci gaban da ke gare su ya zo ya kawo mana shi nan mana ya zo ya gwada in na ga abin ya ƙiya ya ƙara komawa can ya ce masa ya dawo ya ƙara diba da kyau ya ga yaya suke wannan cigaba wanda ka je kawai ka zama yawon banza za ka tafiya yawon banza sai dai ka zo da kayan shaye-shaye ka ɓata tarbiyyar mutane ne amfanin wannan Allah ya kiyaye saboda haka za ka samu laifi saboda ba abin kwarai ba ne na'am ya ce mutum yana sa ya yi bayani a kan wai shan ruwa daga tsaye
wai me hukuncin shan ruwa daga tsaye in ya kama ana sha amma dai an yi so a sha ruwa daga tsaye an yi so in kana tsaye aka baka ruwa ka yi zanne to in wurin ba wurin zama ko tsugunni ba wurin tsugunnawa kuma wurin duk kazamta ke akwai duk ruwa ne sun warci ko ina kamar misali kishiwa ta doko ka ka zo kai suke wurin mutanen da suke ɗiban ruwa wurin furashi ko bakin rijiya za ka yi tsugunnawa kaga ai bakin rijiya duk ruwa ne ko ina duk takwalkwalo ne ko haka ma bakin famfon furash mutane na ta ibar ruwa wurin ba wurin zannawa to sai ka sha ruwanka daga tsaye ka wuce wanka amma kana cikin gidanka ko kana wurin wata walima wurin wata sabga aka baka ruwa ko lemu to ka tsugunna ko ka nemo wuri ka yi zanna kakka sha daga tsayi sha daga tsayi bariki ne bariki ce wadda musulunci bai yarda da ita ba mana in dai ba a bukata ba a shan ruwa daga tsaye in kuma akwai bukata sai a sha Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya Allah ka shayi mana hawayen mu ya Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya mashi ita Allah duk wanda yake da guri na alkhairi Allah ka sa ya cin mashi ya Allah Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka kare su daga makirci shedanin mutane da aljannu ya Allah Allah ka tabbatar da su akan gaskiya akan abin kwarai wanda zai amfane su ya amfani al'ummar musulunci Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka yabe mana zanubin mu gaba daya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gida aljanna Allah ka ba mu abin kwarai ya Allah Allah ka ba mu abin yi na kwarai ya Allah Allah ka ba mu aiki na kwarai ya Allah Allah ka ba mu kasuwanci na kirki ya Allah Allah abin da ya mutu na kasuwanci a garin nan namu Allah ka raya shi ya Allah wanda ya karya Allah ka dora shi ya Allah wanda babu Allah ka ba mu shi ya Allah Allah ka ba mu wadata ya Allah Allah ka raba mu da talauci da rishi ya Allah Allah ka sa kowa ya samu abin yi mai albarka ya Allah kuma Allah ka tabbatar da mu akan haka ya Allah Allah ka ba mu isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu gaba da ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayi da adalci da gaskiya ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare su daga harare yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana lamurran mu ya Allah Allah ka mana sauki ya Allah ka mana saukin abinci ya Allah Allah ka wadata mu da shi ya Allah Allah ka raba mu da tsadar rayuwa ya Allah Allah muna cikin damuwa kwarai ya Allah mutane da yawa ba su da abinci ya Allah ka wadata su ya Allah mutane da yawa suna cikin yunwa Allah ka kosar da su ya Allah mutane da yawa suna cikin talauci Allah ka wadata su ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah kasuwancin mu yana fuskantar walalu da yawa ya Allah ka hutar da mu a ciki ya Allah Allah ka kawo mana hutu da farin ciki a cikin kasuwancin mu ya Allah Allah mutane da yawa ba su da jarin da za su kasuwa Allah ka ba su ya Allah mutane da yawa kaso su ta tsaya Allah ka tada musu ita ya Allah mutane da yawa sun bari iyalinsu sun ta nema abinci ya Allah ka maido su gida ka ba su abin yi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka dibo mu da rahmarka ya Allah abin da muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka sa mana sanadi shiga gidan aljanna ya mana sanadi ya kare mu daga shiga wata jahannama Allah ka amsa mana ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم رب العالمين نعم